To, ‘yan uwana maza da mata, a yau ga mu a unguwar Ratanga tare da ƙaramar likitan su da suke ɗaukan magani. Za mu haɗu da Dr. Sani, Rahama da kuma Hangara. a takaice dai, za mu ji daɗi, mu yi dariya cikin nishaɗi da soyayya. Haka kuma, za mu iya samun ɓacin rai cikin ƙiyayya har mu kuka. Kai co, lalle akwai ayar tambaya ga rayuwa da yadda rayuwa ke tafiya da ita. Amma za mu bar ku da iya domin ta gabatar mana da ratanga duk a cikin shirin rayuwa kenan.
samari da 'yan mata Nijar kunga kalamu mance daga don uwayenmu. Ratanga, kai ratanga, inguwata ta raina, wurin rayuwata, turken cibiyata, a nan al'adu na al'umma iri-iri suke gudana. hasumiyar masallatai na gab da ƙaraurawa almasihu cikin kwanciyar hankali da lumana sabbin gidaje da tsofaffi ga kowar yara cikin walwala da guje-guje musamman in sun ga mota wannan shine ratanga ratanga nan da nake so ita da yaranta masu kuzari da son inci da latizawa makiyayan al'adunmu na gargajiya.
Dabara shalla mai iko Allah shi ke maganin komi. Ina gaisuwa ga duk jama'a ma'aikatan cikin santar, santar ratanga domin aikin ku yayi daidai. Ungo zama cikin likita hangara mai takura ma mata, baki da tausayi, baki kula ma dan kowa. Ungo zama mai rama ga mai kula da dan kowa. Rama a gaishe ki keke muke yabon kullum aikin ki yai daidai. Sharu saraku walladidi mara imani mai raba arman danta ya shi ka daina bugun matarka hakuri.
Shirinmu na farko, baƙuwa.
Jama'a Assalamu alaikum. Ni ce iya mai kula da wurin shan iska da shakatawa na ƙaramar likitan ratanga. Ƙaramar likitan ratanga na kama da duk sauran likitoti to sai dai wasu abubuwa sun bambanta. Shagon nawa ko kuma in ce wurin shan iska da shakatawa na tsakar likita. wannan shi ya bani damar lura da duk abin da ke wakana a ciki yau da shekara 20 kenan a kulliyomin ina shi kuma ina gani abubuwa da yawa masu ban shawa da ban dariya wasu ma har da ban tsoro kai ni iya ba abin da ke shige mini na san komai kuma makwabtana suna son hira da ni sosai wasu ma kamar ni na aihe su don saboda shi suke ce min iya uwa kenan ku biyo ni sau da ƙawa domin in sanar da ku abin da nake gani kuma na gani a cikin likitan ratanga
sannu
Sannu da ke na zo awo ne ina tikitan ki?
na buro shi gida Kin baro shi gida? Kuma sai kika zo kika mini tsaye kin baro shi gida? To me kike son yi miki? Dan Allah ja baya malama. Wannan shine shirme.
mutumniya Na'am.
ki san abin da ke dar mai mini kai Me yake damun ki Aisha?
wai a ce dokta sani za a je har wata uwa duniya wai a je a nemo wata sabuwar mai karɓar aihuwa a kawo muna a nan cikin likita kamar dai mu ba mu iya aikin komi a nan ba
Aisha ba. wannan ne yake neman tada miki hankali ta zo wallahi ta zo ni kin san ni kin san halina kin san cikina kin san baina ba ni shakkar wata akan aikina kuma ko ta zo ba abin da ta isa ta ta kara mu da shi
ke kya faɗa ki sama wani abin takaici wai ƙaramar yarinya ƙanƙanuwa ita ce za a kawo mana a nan wai ta yi aiki tare da mu wayo ce karamar alhaki bari karamar yarinya fa ta zo Allah ya kawo ta Allah ya kawo ta yadda kika san in ta zo yadda kika san mutum ya je ya sa hannun shi ramin kura kin san dai ba zai fito da shi ba ko na sani sarai kawa na sani Madalla.
sarai da kyau ta zo wai a ce ma shekaru aru aru muna nan muna aiki muna shan hwama babu irin aiki babu irin ɗawainiyar da bamu yi tare da mata mu ne nan mu ne nan mu ne nan wai yanzu a wayi gari a ce kamar mu bamu iya komi bamu iya aikin komi ba za a je a kama wata wai wadda ko ita za ta koya mana ko mun za mu koya mata ni ban san wannan al'amarin ba ma kwantar da hankalinki Aisha kwantar da hankalinki babu wadda ta isa ta zo ta karbe mu na wuri kin gane ai Ai, na san ki.
babu wadda ta isa ta zo ta karbe mu na wuri sannan kuma in ta zo wallahi tallahi sai ta gummace kiɗa da karatu na sani ashe biki canza ba kina a wurin ki kawata ta zo ga wurin ga hili ga hanya ga mai doki ta zo ta gani da kyau ta zo Allah ya kawo ta amin lafiya sun amin muna jiranta Hey.
wata ta zo
kai me nake shirin gani kamar wata bakon yarinya tana saye da kayanta masu kyau da ɗan buje baki har ga guwai sannan kuma tana saye da riga wadda ta yi daidai jikinta kat tsk, wannan yarinya bakuwa ce ko dai sai ni ce ban santa ba kai tsk, wannan yarinya bakuwa ce to ga ta nan ma zuwa Madam ina kwana?
lahiya lau ina kwana An tashi lahiya.
lahiya lau ina kwana an tashi lahiya Lahiya lo ya gida.
da lahiya lawalla.
To madalla. Eh madam gidan aihuwa nake tambaya. Eh sashin Dr. Sani nake tambaya. A'a wurin umma ne zani.
Gidan umma, Eh biran umma.
eh Ga wani mutum can kina tsinkaya.
wanda Ki cikin su.
tambaye shi. Ga yi can dogo tsaye mai jan hula.
Yo na Tambaye gane shi, shi aha eh, to na je gode kiki madam.
tambaye shi.
Aha.
Ke ke ke diyata.
Na'am.
Komo haba. In an ka kare a komo a sha shayi kuma a ci abinci yana da kyau sosai.
Ko Kwarai da gaske diyata.
ina jin kamshi ga alamun abincin ga sai yayi daɗi. Sai ina dawo in sha.
Kai diyata ai dan baki sanni na ba. Ni iya wurin dafa abinci ai na ci kwallo. Kai jama'a. Wato na bara ban ji daɗin bana ba. ta hau matattakara ta shigo cikin ofis ta tsaya wajen tarban baki a a a a ta yi tsaye gaban hangara babbar ungozama ta karamar likitan ratanga hangara fatar dama aiki ya mata yawa baƙuwar tamu rama ta ƙara matsawa wajenta wata ta shigo
Ina kwana madam.
lahiya lau in ga tikitin naki to wannan ai ba yau bane ya kamata ki zo tun jiya ya kamata ki zo biki karatu bane hmm?
Ni lokal ba madam.
to karbi wannan laihin iyayenki ne kuma in kina so sai ki kai karan su gusa ba nuri wata ta shigo
Assalamu alaikum.
wa alaikum salam Ina kwanan ku?
lahiya lau sannan in ga tikitan naki ke ma ciki ne gare ki ko A'a ni kin ga ba na san bata lokaci akan aiki muke da Allah ba ni tikitan naki Haba madam iya haƙuri, ni suna na Rahama. Ni ce sabon ungozoma da aka kawo a cikin wannan likita.
ungozoma Kwarai da gaske.
to kuma ai ina ji kin yi batan hanya dan saboda nan wannan likita ba ni- ba mu da bukatan karin ungozoma saboda nan wurin muna da isasshun ungozomai sannan kuma ƙwararru dan haka ki kara gaba ki je ina ji batan kai ki kai ba la shakka magana kika faɗi gaskiya ce Yawwa.
Atu.
Amma ko amma mi ke dan Allah dan annabi ba mu son bata lokaci nan wurin akan aiki miki kin gane ai sai ki kara gaba ki je jibo can kin ga ofishi can ki je can ki zauna kalli gaban ki can ki je can ga ofishi can ki je ki zauna can gaban ofishin wannan Bari kina in ji yi wuri nan ga daki.
ba nan ba kin ga yarinya da taurin kai ina kwatanta miki ki je can ki zauna ba nan ba nan ciki ne da ke ca kike ba ciki bane gare ki ai ko kuma kin zauna cikin masu ciki to
Wannan ita ce hankara.
wallahi ita ce kin wai wai wai wallahi tsoronta ne kai ban so ma in ta wurinta Allah ya saba ita bace za ta ɗauka ta
rahama ta tsaya gaban hangara tana shirin a kula da ita hmm. sai da ita kuma hangara ta dake da ita rahama ta nuna ɗan rashin hankuri a wannan lokacin ne wata marisha lahiya ta shigo a dukkan alamu matar ta wahala da kyar take tahiya tana shida sama-sama yalla ko zafin rana ne ke damuwarta ko kuma ciwon da take ji ne hangara na'am Aisha wallahi yau muna da 'yan malati da dama wannan wurin gaskiya mu yi mu gama saboda muna da harkoki diya gaba gare mu da zamu haka za a yi Aisha wata ta shigo
ina kwana madan lahiya lam to ke ko waye kira ki
na zo awo ne shine nace waye ce ki shigo waccan mara ta hita na rige ta madan kin ga dan Allah hita hita dan Allah kake bata min lokaci ha ina da matan arziki wanda muke haraka da su kake bata min lokaci dan Allah dan annabi ki hita ki tayyaki jiya ma na zo dokta sani bayyana na ɗauki take kuma yanzu gobe in komo in ɗauki take ya zan yi da ita wannan kuma tsari na ne don haka ki bacce ki bani wuri tun kafin ranke baci huta haba karan naci wata ta shigo
matar da batar lahiya ba ta san abin da ke wakana ba matan da tattardo zamne su kansu sun damu domin an ki kula da su amma a cikinsu ba samuwa da ta buɗe baki ta yi magana ba sai ita matar da ta ga abin da ke wakana ranta a ɓace ta fita ta kama hanyar ta wata ta zo salamu alaikum amin wa alaikum salam a a a a a a madam sangare nake gani a gabana haka Ni dai ce.
ikon allah madam sangare sannu dai Sannu ka dai.
muna lahiya Lahiya lauhan gara.
ya gida ya bayan rabo A lahiya kalau.
ikon allah ya kuma aiki A da godiya.
to madalla Da godiya, madalla me yake godiya.
tahe da ke madam sangare Wallahi Dr. Sani na zo gani.
To, Dr. Sani kuma ayyo baya zuwa aiki.
Baya zuwa aiki. To kuma shi ya ce mini fa in zo yau.
To lalle madam sangare Dr. Sani yau a babban asibiti yake hoshi da haka irin rana yau baya zuwa nan.
Ke madam, wace irin magana ce haka? Kin san Dr. Sani bai zuwa zaki ce min in nemi wuri in zamna. Haba. Hangara, Na'am.
Idan ya zo Dr. Sani To.
ki gaya mishi na zo ban tarda shi ba.
In Allah ya yarda madam sangare kamar kina nan to sabka lahiya Allah ya kiyaye ke hanya.
madan da ke nike. Wannan menene haka?
Ke sauraron nan kina ji na ko? Ni ba ai aikin Dr. Sani nake sannan ba bai wuce nake kuma ba ɗiye shi nake ba.
Ai, saurara ni ki shiga taitayinki don haka kakki zo ki sa ni gaba ni aiki na daban ne ba wai zama in kula da wani wanda zai shigo ko wanda zai hita a wurin dr sani ba don haka ki ki fita ki bani wuri amman ko.
ki fita na ce a'a wata ta zo
gata nan ta he gata nan ta he sabuwar ungozuwan tara tanga wannan daga kaganta kasan daga wata ƙasa ta zo ga yarin ta ga kyawo
ga kwalisa ga fara'a Eh, yanzu dai ratanga mun samu sabuwar ungozuma mai fara'a jariran garin musa a aihe su a karɓe su cikin dariya da fara'a
duk cikin likita murya hangara kawai ake ji sai babatu take yi kai wata marasa lafiya ta hito da ɗakin magani ranta a ɓace ta damu sosai ne ko me ke faruwa ba ta ganin gabanta kai sauran kaɗan ta yi karo da ramatu wata 'yar yarinya cikin karciye wadda ta mai da likita tamkar dandali ni abin ya ishe Ramatu, wace irin likita ko in wata ce ya ji kan yata?
wai wai wai iya hankali bana haba ni da ta ban kaɗe ni Kai Ramatu, iya an iso.
muna layya Lahiya no me ya same ki?
ni na sani ko kin san me ya samu waccan matar
A dukkan alamu ta haɗa baki da hangara yau. Dan shi kin gane ta a fusace.
ni da ta halaka ni dan tikitin mata ta da shi ni da ta bani ko da samu in sha madara dan na ga alamar fa mutane ba hausayin shi za su yi yau babu masu saye Kai katta Ramatu.
yami Na san duk abin da kika nuhi daɗa an to a yi min dubarar da an ka saba a to a sha banza a sha madara yau in dai ki sha wagga madara wallahi sai ke biya ni in kun baki biya ni ba sai na saki cikin ɗakin gana liƙe ki kuma in haɗa mu iya duk abin da sakarcin da kika yi min kuma in haɗa mu umma duk sakarcin da kika yi mini
Haba iya haba tantita ai ba za mu yi haka da ke ba.
To, madam na tahi.
A za ki tahiya?
Zan tahiya madam.
A to babu laihi babu laihi.
Yau Dr. Sani bai aiki, na tahi sai dai gobe insha Allah.
A ke san ai Dr. Sani aiki yayi mai yawa sosai.
Ko?
Dr. Sani aiki gare shi kwarai.
Ni ce sabon ango zamanan da aka ɗauka a nan cikin waga likita.
A a a a a a kai masha Allahu masha Allahu abun yayi kyau.
Lahiya lau. lahiya lau ke ce sabon ungo zaman ni dai ce suna na rahama to san da zuwa rahama muna muke san da zuwa wanga ai shine allaminu wanga shine allaminu mutunan kirki adali duk wurin ga duk murka muna alfahari da shi
ke en rahama kike kowa in shiga sha'aninki kin san ita wannan da ke gani mace ce wadda take bani kima da daraja babu komi amma wannan duka magana dai ce take yi wane hikima gidan nan
yoni kenan ba za a gabatar da ni ba ko to rahama kina ji na ni suna na ramatullahi amma ana kira na da ramatu dubujan nan gidanmu yana nan dab da bayan likitan nan da kika gani ko gaskiya kin ga shagon nan na hi kowa kashin kuɗi a cikin shi
tabbat lalle ta hi kowa kashin kuɗi don ta hi kowa cin bashi wagga ita asarauniyar bashi da kika sha ana wani ita ta asarauniyar bashi wagga haba iya ki daina
hanyoyin ratanga tab suke da mutane a kowane marece daga karya shida ta yi sai kaga kama an sako 'yan makaranta laminu da shi da ramatu suna tahe cikin gaugawa ni kuma da bugaggun kwahuna da kyar nake biyar su to amma ba laifi domin ita tahiya motsa jiki ne sinadarin samun lafiya ne tsaya in yi maza in zo in yi da abincin ga mai gida ya kusa zauwa don yanzu yana zauwa bari in yi sauri in zo in yi da abincin ga ladidi in gaggauta ku ladidi ladidi na'am mamma haba ladidi ina kira ina kwala kira tun bakin garka baki amsa mini haba ladidi wai me ke dauke cikin gidan ga haba mamma ban shi bane ba Oh, baki shi ba. Shi na abinci har yanzu ba ƙare ba. Tsaya ma har muka kai ga abinci ba ni ba ni ba ni kuɗi na sauran kuɗin kamiya mi komin nan.
Ga wanda ya yi saura.
Ladidi anya yarinyar gaba sunan ki sarauniyar battal ba. Ke irin ɗan katihun ga da mata ga yi, ɗan tanadin ga da mata ga yi, ke biki iya ba. Yanzu ka ga da baki kuɗi ki ta duki watsar da su ki halakar da su wanka ba dai sa ki kamin canji.
Abba mamma ba gashi ba canjin da yakin gini ba na gwada muku abin da na sayi ba gashi an sayi.
To bari in faɗa miki ladidi. Bari in gaya miki maganar da ba ta tashi in baki samu wanda ya faɗa miki yau ni zan faɗa miki ni sharu. Wanga abinci da kika yi. Gidanku ban ga unhwanin rikon da an kai miki ba ko ban ga unhwanin zaman da ki hakki tasa uwarki bata koya miki aiki ba. Yanzu gidan ga saboda Allah saboda Annabi yau ko ba ko mun kai. Sai na shi kunya in ba ni shiga gwadala ba.
Mamma. don Allah ku yi ta in hidda abinci kar ya ƙone.
shi kenan in hita ki hidda abinci kai ya ƙone eh dama bukatar dara kasawa saboda me yasa ta ƙona abincin don mace ice uku amma gashi ɗan ice biyar ga tukunya saboda ki babbake min abinci a kwashi kamzo a tura ƙauye a kai ma uwa ni ko na a barin da duk wata sayan buhuhuwa ina kawowa ku yi haƙuri ku yi ta in hidda ya kusa zauwa kare iske ban hidda abinci ba.
Ke da hankuri ta mutum ne mata gudun masu a kabari.
Salamu alaikum.
Wa alaikum wa Salamu alaikum. Mama.
Na'am.
Muna lahiyar ku. Ke masoya. Ke masoya ta lasarki ina gaugawa in zo in ganki. To mama yawa sanu sanu ina ina yaran suke.
Yara ga cin suna wasa.
To a kira ku zo kai ku zo ku kira mun su.
Danga.
Mama.
Diba. magana guda ta naka san faɗa maka. Ka ga mata kaladidi ta rena ni, taran mini a matsayina na nishar uwan mijinta. Bata mai san bakin komi ba yadda ka san irin iskan daga tashi gabas ce ce, shinu ma haka ta ɗauke ni cikin gidanka.
Asha, asha mamma, ni ko na ga wai ta ladidi, ai tana bakin kokarin ta cikin gidan nan ko? Tana bakin kokarin ta.
Shi kenan yaro an gama da kai an gama ka da mago-mago. an wanke dan tohi an baka kasha babu abin da kenan za ka yi yanzu goyon bayan matarka ta kanka ba maganar goyon ba to dai shikenan mu ku yi hakuri inna ku yi hakuri abin nan ya huce kin ga in kin san yau da yunwa na zo irin dan ciye ma da nake wurin aiki ban ci komi ba na zo da yunwa na san wannan tuwo da alama dai zai daɗi a kai dai ta kai wanka ga tuwon kana na aji nan da na dawo a da gwagwajiya in more kata kata mama zan yi wanka
ta ita yi
Laminu da shi da matar shi Ladidi a cikin ɗaki. Ladidi ranta ya ɓaci matuƙa. Laminu yana mai bata hankuri.
wash Allah kai akwai gajiya fa yawwa to ma da yanzu dai ban in yi wanka Allah shi abinci ya kare sai in ci bari in tashi in shirya in yi wanka ya yi sauki Yau- yawwa ladidi kin shigo to shi kenan masau ya shigo shigo rihe ɗakin nan rihe rihe rihe shi maza zo zamna zo zamna ina so mun yi magana ma da to zamna kusa na Em, ladidi mai gida kin ji 'yan iya magana suka ce in kana da kyau ka kara da wanka
haka ne to ba don kun bai sa na hudu wannan magana shine abin da aka saba ne Mhm.
In maganar innalmu ko yanzu da na zo na isko ku ana gidan jiya wallahi to shine don in ƙara baki haƙuri shi yasa na ce ki zo mu yi magana a cikin ɗaki in ƙara jaddada miki wannan magana abin da kika saba nan to kar ki canza ki ci gaba da haƙuri
to mai gida in ci gaba da haƙuri kullum haka ne ake ce min amma gaskiya mai gida di ba ga ina gwada lahu ina saurin in yi maka abinci na ida in hudda ta shigo tana ta hwada ta inda ta shiga ba ta nan take huta ba na gaji wallahi ba ni iyawa Hi abin ga waɗansu sahi daban na marece daban saboda Allah da annabi zama arme nake gidan ga ba bauta ba na zo in yi wa ni ma ina da uwaye gida
Mm, haka ne haka ne ladidi to amma ke da kanki ma aikin kawo magana kika ce zaman aure hike shi kuma zaman aure ibada ne kenan haƙuri ne kamata a yi abinda nake so kadda ki gaji kamar yadda kika ba a gajiya da haƙuri shi eh mana to haƙuri yana da rana amma an ka ce ka gaji da haƙuri kaga ashe zaman ba zai yi ba ita wannan innata ce ba yadda za in yi rabu da ita ke kuma matata masoyiyata abar ƙaunata abin alfahari na ina ni ina rabuwa da ke kenan abu ɗaya ne zan iya yi a nan shine in yi ta baki haƙuri ki jure haka nan dole in yi haƙuri da abin da ya farko yana da ƙarshe yawwa yawwa kawai wannan abun ya huce yanzu abin da nake so da ki ki kokari ki koma ki karasa wannan abin da wannan ni in je in yi wankan ko To.
eh haka za a yi
Wash cikina mai gida wash Allah subhanallahi.
cikina. wai Allah mine ne ya samu kuma wannan ladidi cikina kash kash kash kash.
wai kin gani ladidi shi yasa ni ban na so ku rika wannan tankiya yanzu ba gashi ba wannan wallahi, abun ka dai gani kwarmiyar nan ce da muka yi ni da Muhammad Azu wallahi yasa kin shi sai yasa ciwo ban- yake shi min yasa ban na so kike wannan tashi abu in ya zo ki haƙuri ka subhanallah
Rana ta faɗi a rattanga. Motsi iri-iri na tashi a goshin magarba. Lokacin da mata masu saide-saide ke kasa kayansu sannu-sannu. Magariba ta yi a ratanga.
‘Yan uwana, kun saurari shirin rayuwa kenan kashi na farko, baƙuwa kenan. Kuma kun ji irin abubuwan da suka wakana a ciki. Shin, me ya samu ladidi? Shi kuma laminu mijin nata, me yake shirin yi? Ita kuma jaru, wato uwar ta laminu, sarakuwar ladidi. tana da hannu a cikin abin da ke faruwa ko kuwa sannan kuma rahama sabuwar ungozoma za ta samu karbuwa a wajen hangara idan kuna son sanin duk wa'innan amsoshin tambayoyin to fa sai kun biyo mu sau da kafa a cikin shirin ratanga rayuwa kenan
zama cikin likita hangara mai takura ma mata baki da tausayi baki kula ma dan kowa ungo zama mai rama ga mai kula da dan kowa rama a gaishe ki keke muke yabon kullum aikin aure